الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta fara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya na ashekul imamul hafiz abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na hudu, wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka. Ƙwalar musannifu rahimahullahu ta'ala alhadisul khamis hadisi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka an ummil mu'minina ummi abdullahi wannan hadisi an amso shi daga wajen mahaifiyar muminai nana aisha radiyallahu anha mahaifiyar abdullahi ita ce aishata radiyallahu anha nana aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta wato nana aisha an yi mata alkunya da ummu abdullahi ba don ta aihu ba Nana Aisha ba ta taba aihuwa ba wata rana ta kawo kukanta wajen ma'aiki kamar yadda yake cikin sunan na Abi Dawud ce ya Rasulullahi kullu sawahibi lahunna kunan ya Rasulullahi dukkan abokanan zamana suna da kai alkunya su ummu Habiba su ummu Salama ka sunan tace kowace tana da kai alkunya amma ni kuma kawai ta kace ma aish sai tarhimi da kake yi mu zala ce faktani bibini bibini uktiki abdullahi to yanzu ke ma ki yi wa kanki alkunya da ɗan ‘yar uwalki na na asma'u shine abdullahi bini azubair shi kenan daga wannan lokacin sai ta zamanto ummu abdullahi mahaifiyar abdullahi saboda abdullahi bin zubair idan ka cire ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wanda na na aisha take son shi kamar shi abdullahi ibn zubair yana daga cikin abarrun nasi ga nana aisha waɗanda suke kyautata wa nana aisha sai zamanto tana son shi wata rana abdullahi ibn zubair ya gana na aisha yadda take kyauta ya ga kyautar da take kyauta ce ta wanda ba ta tsoron talauci ya ce yan baje an yi ukhada ala yadaya wannan bazo bazo tudin na nata yayi yawa ya kamata a ce an hana ta tasarrufi da dukiyarta ana Aisha ta ji labari ta ce ayu ukhadu ala yadaya ni ce za a hana in yi alheri yanzu ta ce alayya nazarun in kallamtu ina ma sake yin magana da shi na yi wa Allah alƙawari na daina yin magana da shi yaron nan yare na ne don ina kyale ka kana zawa guri na zaka ce kuma ka hana ni yin alheri yau na Aisha ta rikici Abdullahi ibn Zubair ya gana na Aisha ho da gaske take fa ta yi alwashi ba za ta sake mishi magana ba saboda aka ce yaro wa kare na wanda nake gani kullum ido wa kare na ko shikenan tace dan ana maka wasa shikenan sai ka mai da ni kace ka hana ni in yi alheri ya zo ya tafi wajen waɗancan mutanen su zo gurin na na aisha ta nema mashi alfarma ta mashi magana ta ce kai ba za ta iya ba ana nan ana nan sai zamanto ya nemi alfarma daga wajen akhwalun nabi yan uwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na bangaren mahaifiyar shi so su sa baki a ciki akwai almisuwar da kuma abdurrahman ko na bakon su bi ne da suka ce to yanzu yadda za mu za mu sa ka a babbar riga in muka je za mu nemi izinin shiga wajen nana aisha in muka nemi izini in ta bamu damar mu shiga za mu ce mata mu duka za mu shiga in ta ce eh ku duka ku shigo sai ka shigo shikenan da aka je kawai sai ka nemi izini muna so mu shigo ta ce bismillah ku je sai ka ce kulluna dukkan mu ta ce eh udkhulu kullu ku zo dukkan ku shi kuma abdullahi yana cikin rigarsu suna shigowa kawai sai je ya fada kan cinyar na na aisha yake kuka su kuma suke ce mata wallahi ya kamata ki mishi magana tunda dai yayi nadama kan abin da yayi nadama kan abin da take ji kuma ni kuma nayi alwashi wannan zuru shadidun alwashin da nayi mai girma ne daga karshe dai ba su barta ba sai da ta mishi magana maganan nan da ta mishi da na aisha da ta tashi sai da ta yantar da bayi arba'in ta dalilin wannan abin da ta yi kuma kullum in ta tuna wannan maganar da ta yi ta yi alkawari yanzu ta tada shi sai ta yi kuka har sai ƙasa hawayenta ya zuba a ƙasa ya yi damshi gurin tunanin aisha radiyallahu anha tana da kai fada'il da dama ita ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fi ƙauna cikin matan shi shi yasa ɗaya daga cikin ɗalibanta yake ce mata ummul mu'minina as-siddiqatu bintu siddiqi habibatu habibillahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-mubarra'a min fawqi sab'i samawati mun gane da kyau nana Aisha ita ce ɗaya tallin tal cikin mata wanda take cikin al-mukthiruna fi riwayatil asar wanda suka fi kowa riwayar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan ka cire su malam Abu Huraira da sauransu sai ka zano na da Aisha cikin waɗanda a cikin sahabbai suka fi kowa yawan hadisi na ma'aiki mutum bakwai to na Aisha tana daga cikin su sannan kuma na Aisha radiyallahu anha tana da kai abubuwa guda tara wanda Allah ta'ala yake bance ta da su wanda in banda ita cikin mata annabi ba wanda take da waɗannan abubuwan guda tara cikin mata annabi dukkaninsu annabi ya aure su suna basaurai ne in banda nana aisha nana aisha ita kadai ma'aiki ya aure ta tana budurwa amma sauran matan shi dukkansu ba zaure ya aure su ta ce ni kadai na samu wannan sharaf ɗin sannan kuma ni ce wanda ma'aiki ya aure ni ina yarinya karama madala ya aure ta tana 'yan shekara shida cikin matayen shi duka kowace ba zancen shekara shida ake ba wata ta mafi shi kwanaki irin suna na khadijatu mun gane da kyau sannan kuma an kane gidan shi yana ya shekara tara ana aisha ta ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu tun da yake wahayi bai taba sauka a kan shi ba yana cikin bargo shi da matarsa in banda ni kaɗai wannan farla ce tana na aisha ta ce kuma wane zalafiya ayatun min alƙur'ani kadatil umma an ta halika fihinna ta ce ni ayoyi na alƙur'ani sun sauka a kaina Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na alƙur'ani wanda suke wanke ni game da abin da aka tumace ni akan shi wanda al'umma ta ma'aiki sun kusa su hallaka game da abin da aka tumace ni akan shi a shi ayoyi sama da goma cikin suratun nur za ga cewa Allah ta'ala ya saukar cikin matan ma'aiki ba wanda aka saukar da ayoyi kamar nata mun gane da jan sannan kuma na na aisha radiyallahu anha ta ce ma'aiki yana daga cikin faralatawa wanda ni kadai Allah ya arzuta da ita cikin matan annabi ba wanda tana na annabi ya rasu in banda ita kadai na na aisha ta ce ni da mala'ika ne kawai ɗakin Allah ya fi shi to akwai fada'il nata kuma na na aisha radiyallahu anha ita ce wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mata mala'ika jibrilu yana gaishe ki ce gashi ta ce to alaihi salamu rahmatullah shi ma yana gaishe shi kan zai banda irin suna na aisha wace ce za a ce mata mala'ika yana gaishe ta ta zamana hankali kwace eh yanzu wani aka ce mishi shugaba yana gaida shi ko wallahi yanzu aka ce wani ya bada sako ya ce a gaida ka yan awazaf ne aka faɗa ma ya ka zo cikin jama'a za a kunna a to wani ai abokina ne mun zauna da shi kaza kaza kaza aka ce wani minista yanzu yana gaira ka yana gani ai bokal din nan ba za ka yadda ya goge ba ya kullum daɗi za ka rika ji kawai in ka saurara ka ce ni ne wai minista wane ya tuna da ni ai da ya tuna na khadija malamai sun yi sabani akan wace ta fi daraja saboda na na khadija ita ma laha ma laha Mm. saboda fi awwalil amri na da khadija ita ta ta dafa wa ma'aiki komai da komai akai da ita ita kuma na aisha fi akhiril amri ita ta yada da'awar ma'aiki sai zaman to kowace akwai abin da take banta da shi wanda yar uwarta ba ta da shi na aisha a farkon da na khadija a farkon da'awa ita ta dafa ita ce wanda cikin matan annabi ta samu gaisuwa daga Allah ita kuma eh nana khadija ita ce mala'ika jibril ya zo ya ce ya ce wa ma'aiki ka bai wa nana khadija to albishir Allah yana gaishe ta daga sama Mm, kajuwa kuma ya ba ta albishir wa bashiraha bi baitin fil jannati min qasbin la sakhba fihi wala nasaba sai ka ce mata kuma Allah ya ce a mata albishir da wani fakeken gida a aljanna wanda an gina shi ne da karan lu'ulu'i la sakhba fihi unguwar da aka gina mata wannan gida ba hayaniya a unguwar ba unguwa ba ce ta masu shirme wala nasaba kuma ba wahala a cikin tafiya unguwar Mm, nana khadija ita ma fa tana da kai fada'il to nana aisha radiyallahu anha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu mazala ce dukkan wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin namu na musulunci ma laysa minhu abinda babu shi a cikin addini na musulunci abinda ba shi da gurbin zama a cikin addini na musulunci ya kirkire shi yace kuma zai cusa shi cikin addini fa huwa raddun to za a mayar mai da kayan shi za a mai watsi da kayan shi Allah subhanahu wata'ala baya san shi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata riwaya ta al-imam muslim manzo Allah ya ce mana amila amalan dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda laisa alaihi amurna babu umarninmu akan wannan aiki din shine yayi gaba gadi ya aikata kayan shi fahuwa raddun za a mayar mai da kayan shi wato wannan hadisi da shi da hadisin innamal a'malu bin niyyati su ne wato ma'auni na ayyuka na bayi gabaki daya ma'aunin da ake auna ayyuka su ne waɗannan hadisan guda biyu innamal a'malu bin niyyati da Allah ta'ala ce wa man kana yarju liqa fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan ko to al'amalu salihu shi ne ya zamanto na farko an yi kuna khalisar liwaji hillahi subhanahu wa ta'ala sannan kuma an yi kuna muwafiƙar lissunna an yi kuna khalisan shi ne innamal amalu bin niyyati lokacin da bawa ya aikata aiki aiki ne wanda yake nagari sallah ta farilla ko ta nafila wannan karantarwa ce ta ma'aiki ko to idan ya zama to mutum ya yi ta ba don Allah ba ba zai samu lada ba saboda niyyar shi ita za ta yi tasiri ana hakanan idan ya zama to mutum ya yi niyya mai kyau amma sai ya zama to aikin ba Allah ya karantar da shi ba manzon shi ya karantar da shi ba shi ma ba zai zama to amsashe ba saboda mana hadata fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wato wannan yana hurtun dukkan wata bid'a da za a kirkira duk wani aiki da bawa zai kirkira ya shigar da shi a cikin addini na musulunci to ba zai samu gurbin zama ba ibada tauqifiyya ce abinda Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka faɗa magabata na ƙure suka fahimci waɗannan nassosi a haka akan shi zamu tafi amma a yanzu ni kai shi mu mun yi kaɗan mu kirkiro wani abu mu shigar da shi addini saboda Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan mun gane da kyau ko sai kuma hadisi na gaba al-hadithu sadis hadisi na shida an abi abdullahi an-nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma wannan hadisi an amso shi daga baban abdullahi shine nu'man dan bashir yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Bashir. Annu'uman ibn Bashir wannan bawan Allah ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai na ma'aiki waɗanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato bashiru ya zo wajen ma'aiki baban shi kenan zai ce ya rasulallahi inni a'taitu bini min amrata binti rawahata adiyatan fa amaratni an ushhidaka ya rasulallah ya rasulallahi dana annu'manu mutumin kirki ne na ɗauki wata kyauta mai girma na bashi amma mahaifiyarsa na na amratu bintu rawaha ta ce yanzu ba za ta yadda ba da wannan kyauta ta amsa sai na zo ka zama kai ne shaida Allah ce to ce a ɗaita sa'irar waladika mithla hada sauran ɗiyanka ka ba su irin kyautan nan da ka bai wa annu'umanu ya ce a ya rasulallah to ya ce fa'inni fa'ashihid ala hada ghairi ce a ba zan zama to shaida ba ka je dai ita ta zama shaida ko wani amma dai ni kan ba zan zama shaida ba a cikin riwaya ta al-Imam Muslim yace fa inni la ashhadu ala jawri da Allah ce ni ba na shaida akan zalunci sai manzo Allah ya ce mishi ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa'an shin kana so a ce dukkanin su ƴaƴanka kowa yana kyautata maka ba wanda ya rena ka ba wanda yake hantarar ka ba wanda ba zai maka rashin kirki ba ce kware ya rasulullahi ai ina so kowa ya zama to mai kyautata min ne mai mun goma ta arziki ne idan na mutu mai mun addu'a ne lalace kuma za ka keɓanci ɗaya daga cikinsu ka ba shi kyauta ai sauran ransu zai ɓaci sai dan aka tafi ya ce faraja farar da ya taho ya dawo ce kyautar nan da aka yi an tada ta ba maganar ta to shine annuman ibn bashir kenan annuman ibn bashir ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun manzo Allah ya ce haƙiƙa halali a fili ƙarare yake a bayyane yake a cikin ayoyi na alkur'ani da kuma sunna ta ma'aiki haka nan haramu shi ma a bayyane yake da ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa bainahuma umurun mushtabihatun wato tsakankanin halali da haramu akwai waɗansu al'amurra waɗanda suke masu kama da juna waɗanda suke masu rikitaswa wanda idan ka kallace su ta wata mahangar za ka kamar sun yi kama da halali haka idan ka kallace su idan ka kallace su ta wata mahangar sai ga sun yi kama da haram mun gane da kyau daga cikin irin waɗannan ta'amuli ɗin daga ciki akwai irin a waɗansu makarantu da suke irin alherin da waɗansu makarantu suke yi a nan Nijar ina gani ba lallai bane ina ga ana amma dai Allah a samu ana amma a Najeriya sun cika yin shi ina abin da ya shafi a makaranta a baka moto watan nan an siye shi misali dubu ɗari uku amma kai kuma za a rubuta maka dubu ɗari uku da hamsin idan ka tashi biya za a raka cirewa a cikin salar ɗinka amma duk wata a dinga cirewa dubu talatin da kaɗan-kaɗan hal a cire wannan kuɗin gabaki daya amma kai kuma moto kawai za a damka maka shi ka je ka yi ta uzurinka in ka zo ka amsal salar dubu talatin babu shi a ciki hal sai lokacin da ka biya dubu ɗari uku da hamsin kaga an siyo moto dubu ɗari uku amma kuma an siya maka dubu ɗari uku da hamsin idan muka kallace shi ta fuskar riba za mu ga wannan dubu hamsin ɗin kamar riba ce ko saboda abin dubu ɗari uku ne saboda za a baka shi bashi aka saida maka shi dubu ɗari uku da hamsin idan ma kallace shi ta fuskar almusulmuna ala shuruɗihim dubu ɗari uku da hamsin ɗin nan da ake saidawa yanzu ko da mai kuɗi ya hannu ne kai a matsayinka na ma'aikacin wannan wannan ekwal ɗin wannan makaranta ɗin in ka ce yanzu za ka biya za ce to sai dai ka ba da dubu ɗari uku da hamsin amma in ka fita titi kuma za ka same shi dubu ɗari uku kenan yanzu in dai na makaranta za ka ɗauka kai ma dubu ɗari uku da hamsin za ka bada sai ya zama to kamar farashi ne daga shagon wane ya sha bambam zuwa ga shagon wane yanzu wani gurin za ka je ka siyi shinkafa ori ba a saida maka ita da ka goma sha shida wani gurin a saida maka sha biyar da rabi mai sha shida ba za ka ce mishi ya cire ba ba mun gane da kyau to sai ya zama to wannan malamai na musulunci sun yi saɓani a kai mun gane da kyau yawwa to bainahuma umurun mushtabihatun wato tsakankanin halali da haramu akwai waɗansu al'amurra waɗanda suke masu kama da juna masu rikitaswa la ya'lamuhunna kathirun minan nas wato da yawa daga cikin mutane ba su san ina ya kamata su ajje wannan abin ba wanda wannan yake nuni akan kuma akwai waɗansu illa waɗansu illa daga cikin mutane waɗanda sun san inda ya kamata a aji manzala ce famani taqashu buhati dukkan wanda ya guji dukkan wanda ya kiyaye abubuwa waɗanda suke masu rikitarsuwa a cikin addininsa ya daina yin ta'amuli da duk wata mu'amalar da ya zamanto a cikinta akwai matsala faƙadista bara alidinihi wa irduhi wato haƙiƙa ya kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa saboda lokacin da mutum ya zamanto wannan mu'amala ɗin ya ji an ce akwai maganganu guda biyu a kanta waɗansu daga cikin malamai sun ce halali ne ba laifi a yi waɗansu kuma sun ma daka tsawa a kai haramu ne to dalilin da zai a abin da zai ya zamanto ya barrantar da kanshi ya zamanto addininsa ba tuhuma a cikinsa shi ne daina wannan ma'amula ɗin saboda akwai ma'amuloli sama da ma'amula ɗari wanda ya halitta kai ba sai wannan ma'amular ba kenan ga ma'amala ɗari wanda malamai sun yi ijimai akan halaccinsu me zai hana ka je ka yi waɗannan ma'amala ɗin ka zaɓi waɗansu ma'amaloli ka yi a cikin waɗannan ma'amaloli ɗari sai wannan ɗin guda ɗayan da akwai saɓani na malamai a kanta ce to ai haka ne in ka ce bilbas ya haramta ka ce usaimin ya haramta mu ai muna da ko waɗanda suka halitta a ce wani ne ka ce alibin san sunansu ba dai amma dai akwai malaman da suka halitta kaga ashe tun da kaji an ce subul ba sun haramta za ga cewa lallai abin yana da kwai wajuhun minan nazari wa man waqa fi shubuhati wato dukkan mutumin da ya afka cikin cin shubuhohi manzo Allah ya ce sani waqa fil harami zai afka ne a cikin cin haram saboda duk wanda yake bin shubuhohi kaɗan-kaɗan an ce mishi ai gafurur rahimu ne Allah gafurur rahimu ne don kayi mu'amala ta wannan ai ba riba bace waɗansu ne wanda suke cikin malaman ma masu tsanani ne suke ganin riba ce wannan kai kayan ka ba matsala shikenan kana nan kana nan ka je ka aje kuɗi a banki an ce maka din shekara za a dinga ƙara maka kaza kaza kaza kaza kace to ani ba ni nace su ƙara mu ba yi kuɗi kawai na je ajiya kuma in suka bani mana ce ba na so ai duk wanda aka bashi kyauta ya ce baya so ma wawa ne daga nan za ka faki shi kenan daga ƙarshe har ka zo ka bankin da kasancewa in aka ajiye ana kuɗi da ruwa a ciki ga baki dai kuɗinka ka mai da shi can sai ya zama to ayan aka maka magana ka ce to ai ba ni na ce su ba ni ba ni kawai iya kuɗi na na je na aji ai in ka je ka ajiye din nan sun yanda za ka yi shi yake nuna akan cewa ka nema a zuba maka sun yadda za ka yi ka ce ka yarda cewa wannan bankin ka ɗauke shi a matsayin banki wanda za ka ajiye kudinka a ciki duk abin da ya faru ka za ka za ka za ga shi nan za a baka kudi da ruwa ka amsa kayi sun yi kayi haka cap cap cap cap ko kayan da ka kare ba buƙatar ka ce to ai ba kai baka ce a baka ai su masu yin riba su ne wanda za su za a zo a amshi miliyan ɗaya a gurin su a kawo musu miliyan da jika ɗari a amshi miliyan goma a kawo musu miliyan sha ɗaya a amshi miliyan ashirin a kawo musu miliyan ashirin da biyu sai ma ka shiga cikinsu zala ce karra'i tamkar makiyayi ne wanda ya ra'a haular hima yake yin kiwo a gefen shinge yake yin kiwo a gefen shimge idan aka ce alhima shine ganuwa an gane da kyau irin yanzu misali gidan mutum me yake kewaye shi katanga ko wani ana ce mai alhima saboda wannan katanga ita za ta ba da damar kai dai kana tafiya ba za ka fada gidan shi ma haka muka magana ka ce ai hanya ce na gani ma ka ce ai a cikin hanya ne nake haka muka magana ka ce akan hanya nake daga ka gani za a ce ka ga kan hanya da katanga an kare shi mun gane da kyau to kamar makiyayi ne wanda yake kiwo a gefen shinge yushiku an yarda a fihi ya kusa saura kiris yayi kiwo a cikin wannan shinge din ya fada cikin shinge din yayi kiwo ala ku saurara ku ji wa inna li kulli malikin himan wato haƙiƙa ganuwa ta tabbata ga kowane sarki kowane sarki yana da kai shinge iyaka iya tashi wanda baya so kuma a keta wannan doka mun gane da kyau za ga cewa idan muka ɗauka akwai dokoki a ƙasar Nijar wanda sun sha bambam da dokokin da suke cikin ƙasar Najeriya sun sha bambam da dokokin da suke cikin ƙasar Mali saboda shugaban da yake jagorantar Nijar ba shine shugaban da yake jagorantar Mali ba ba shi bane shugaban da yake jagorantar Najeriya ba sai zama to kowanne akwai tsarin su da suke tafiya a kai wannan shugaba din anan akwai abin da idan kai ka ta doka za a kama ka a hukunta ka wanda kuma a Nijeriya in ka je ka bace ta doka bane daidai ne kai incin dan adam ne wanda kake da shi a can mun gane da kyau to anan ba haka ba za ka yi mun gane to shine kowane sarki yana da kwai ganuwa yana da shinge wanda baya so a tsallaka mai sannan kuma kowa cikin shugabanni din nan akwai inda yake mulka akwai inda karkashin ikon sa yake mutumin da yake dan Niger ne mun gane da kyau sai ya tafi Nigeria ya yi matsala a can za a ce shugaban Nijar shi zai je shi ya hukunta shi a can ai a ƙasar da yake ba ƙasar ta Nijar ba ce ƙasar shugaban Nijeriya ce a can dokar Nijeriya ita za ta yi aiki a kan shi abu kaza da kaza da ya a constitution nasu na yin Nijeriya ga kaza kaza kaza abu kaza da kaza da ya akan a constitution na Nijar ga abin da za ga abin da za mun gane da kyau saboda kowane bangare akwai abubuwan da ake dorawa na shinge da sauransu ba a so yaro yi kaza za mu ga cewa Nijar yana daga cikin kasashe wanda wallahi suna da kwai kokari wajen taimaka wa ɗalibi wajen karatu kaga ba kowace ƙasa bace take da kwai ɗalibi yana da burus in ya samu sha biyu cikin ashirin yanzu duk ɗalibin da yake da kwai bak wanda ya kai sha biyu cikin ashirin wayan ɗinsa za ga zai tafi jami'a da mai da burus wannan duk wata uku za a baya jaka ɗari da biyar to yanzu akwai ƙasashen da in kaje ba wai sha biyu cikin ashirin ba ko da sha tara kaje cikin ashirin ko ka rufe bayan ana rufewa din wala ko ba burus ko kudin tasjili kudin rubuta suna ma sai ka biya kayanka saboda ita bata ce ba ga iya abin da za ta bai wanda ya kokari ya samu kaza sannan kuma wanda yake awam ne wanda bai samu ba sha biyu cikin ashirin amma ya samu ba ba za ta bashi wannan ba na dun wata uku akwai yar sosiyal da shi kuma din shekara a cikin bakan su za a bashi ko jaka ɗari da hamsin za a bashi kaga wani ba kowace ƙasa take da wannan ba wannan doka ce ta da ita ita ta dora a kanta ba wai doka ba ce daga Allah Allah ce duk ɗalibin da yake karatu a ƙasar ka in baka bashi ba wannan kuɗin to sai Allah ta'ala ya kama ka mun gane da kyau shi yasa za ga waɗansu guraren akwai doka a wani gurin ba doka yanzu lokacin kadafi ina ga yadda ya ji yadda talakawan shi daɗi cikin wa'annan ƙasashen namu na afirka ko akwai inda suka ji daɗi ba kamar shi kuma ga lokacin tanja akwai abubuwa da dama wanda mu ma alhamdulillah alhamdulillah Allah ta'ala ya ji kansu da rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ku saurara ku ji wa inna himallahi haqiqa ganuwa ta Allah maharimuhu shine abubuwan da Allah ta'ala ya haramta abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wa bawa ya je ya ce ya keta ya aikata su to shi kuma ya shiga gonar Allah ala ku saurara ku ji wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu ma'aiki yace haqiqa a cikin a jikin ɗan adam akwai wata tsoka wanda idan wannan tsoka ta jaru to jiki ya jaru ga baki ɗayan shi wa iza fasadat fasadal jasadu kullu idan wannan tsoka ta ruguje ta lalace jiki ya ɓace ga baki ɗayansa ala ma'aiki ya ce ku saurara ku ji wahiyar kalbu wannan tsoka ita ce tsokar zuciya haji likitan likitoci kenan ma'aiki ya baka wata ka'ida a jiki wannan tsoka ta zuciya ku in aka ce mutum ba shi da lafiyar zuciya zuciya shi ce ta bugu ba zancen a ce a rayu zuciya idan ta lalace to duk likitan da za a kai ka ba wai a nijar ba a fidda ka irin a kai ka su madina su makka da kasashe na musulmai wallahi a kai ka can ku bayan da za a sake maka wata zuciya zuciya in ta fashe ta fashe kawai sai haƙuri mun gane da kyau to haka na a ɓangaren addini lokacin da aka ce wannan mutumin zuciyar shi ta ɓace ta yi tsatsa ayoyi na alkur'ani ba sa shigar ta hadisai na ma'aiki ba sa shigar ta baya jin garmu-garmun ayoyi na alkur'ani in ana karantawa baya jin daɗin hadisai in ana karantawa abin da yake bukata sharholiya da morewa da shaye-shaye da sauransu sai ga cewa gangan jikin shi kuma a ɓace ki wannan gangan jikin nashi ba sai zama damar yi wa Allah ta'ala ba'a sallah ba za a gan shi ana yi da shi ba za a ga cewa mutumin da yake da irin cuta ta zuciya ke ta hasada da sauransu ga baki da sai ga abubuwan shi ba sa tafiya yadda ya kamata saboda yana da kai cutar zuciya to idan kana so ka zamanto ka samu lafiya ɗari bisa ɗari duk abin da zai iya taɓa maka zuciyarka ta bangaren hisiya ne ko bangaren ma'anawiya ne kai kokari ka kare shi bangaren hisiya irin kaga shaye-shaye yana daga cikin abin da zai ba yake taba zuciya bangaren ma'anawiya keta yana daga cikin abin da yake kawo ke kasar zuciya hasada yana daga cikin abin da yake kawo ke kasar zuciya ayyuka na sabo suna daga cikin abubuwan da suke kawo zuciya ta kashe ya zamanto ta zamanto ta yi tsatsa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubuna mun gane da kyau wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi al hadithu sabi'u hadisi na bakwai a cikin wannan littafi an abi ruqayyata an amso shi daga baban ruqayya shine tamim ibn aus ne dari Allah ta'ala ya kare yadda da shi wannan sahabi yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace addinin nasihatu ma'aiki yace addini cike yake da nasiha addini shine nasiha addinin nasihatu addini cike yake da nasiha ƙulna liman sabai suka ce muka ce nasiha ne ga wa addini ya rasulallahi ƙwala lillahi ma'aiki ya ce nasiha ne ga Allah nasiha ne ga Allah ta hanyar yin bin umarni na Allah subhanahu wa ta'ala da kiyayewa dokoki na Allah da girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kiyayewa sunan shi da siffofin shi da ayyukan shi da kadaita shi da bauta. Wali kitabihi sannan kuma nasiha ne ga littafin Allah alƙur'ani ta hanyar karanta alƙur'ani da yin aiki da abin da alƙur'ani yake kunshe da shi na umarnannuka da nesantar abubuwan da alƙur'ani ya yi hani game da aikata su. Wali rasulihi sannan kuma nasiha ne ga jakadan Allah ta hanyar yi wa ma'aiki alaihi salatu wasalamu ba'a cikin dukkan abin da ya umarni da gaskata shi cikin dukkan labarin da ya zo da shi sannan kuma abauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da wannan manzo ya zo da shi gane da kyau wali a immatin musulmina sannan kuma nasiha ne ga shugabanni na musulmai waɗanda suke jagorori ne na musulmai a yi musu nasiha lokacin da suka karkace suka salallabiya ta ja su ba wai zajinsu ba tsine musu ba zalmi a'a mu samu musu nasiha mu tattauna da su a hankalce saboda ɗan adam mahama balaga ba masumi bane idan ka cire annabawa sahabbai ma kansu ba masumai bane to fa min babu aula wanda yake cikin karni na goma sha shida na goma sha biyar ce ba masumi bane da yadda shugaba ya kai a karatu ya karanci addini ya gama tun daga al'arbu'una na wuya ya kai hasarul bukhari ya gama tun daga matnul akhdari ko tun daga qawaidi ya kai hal mukhtasar khalil ya gama tun daga kaza har zuwa kaza bangaren addini kuma gashi ya waye a boko din bayan ka wanda kake so dari bisa dari ba ba ma sumi bane shi wani lokacin za a ga cewa ga bukhari din nashi amma kuma ya aikata wani abin da ya ci karo da hadisan da yake da suke cikin bukhari ba wai hadisin da yake cikin bukhari ba hadisan da suke cikin bukhari sai ka je ka zauna ka tattauna da shi bai naka wa bai nahu khasatan wato nasiha ga shugabanni akwai bukatar ya zamanto a tsare kar ya zamanto alamin duk wani wanda aka ce shugaba ne ko na unguwa ne ba bukatar ka fito cikin jama'a ka dinga musanta shi ka dinga cin mutuncin shi wannan shugaban namu azzalimi Allah ya la'ance shi eh Allah ka mushi azabar ka kai rugu-rugu da shi a'a je ka same shi gida ranka ya daɗe na zo ne ina so mu tattauna to malam ku ne da kanku ai da sai ku yi kira mu je mu ka ka girmama shi shi ma kuma zai girmama ka amma kana hawa kan mimbari ko kana Allah ya la'anci shugaban mu kaza kaza kaza to inda kana da daraja ɗari a gurin shi wallahi da kita zaka tsira da daraja biyar saboda abin da kai ba nasiha bane wannan shi yasa al-imamu shafi yake cewa man nasaha akhahu sirran faqad nasahahu wa man nasaha akhahu jahran faqad fadahahu idan kace zaka yi wa dan uwanka nasiha to a asirce ake zuwa a yi nasiha abokina na aikata kaza ba wai a cikin jama'a ba zan zo ya kuna nan ce kai wannan kaza din nan da kake bai halitta ba kai kawai kai kowa iskanci kai kaza kai kaza wannan kuma ya tashi ne ba nasiha na mushi ba in nasiha nake so in mushi bayan mun gama karatu an buta in ce wani ina da hira da kai da Allah wani zai ce to watakila ko wani guri ne zai raka ni ko wani kaza ko wani kaza ko wani kaza ne bayan kowa ya shiga sai mu tattauna da shi akan masala din to wannan shine nasiha mun gane da kyau wa ammatihim da kuma gama gari na musulmai nasiha ga gama gari na musulmai shine idan ka ga mutum yana aikata abin da bai dace ba kai kokari ka je ka kiraye shi share daya ka gaya mishi to wannan gama gari na musulmai kenan ba a ce ba ka zo ka kai tsaye ka mai nasiha a cikin jama'a in za ka yi irin wannan nasihar a cikin jama'a ga wani daga cikin gama gari yana aikata irin wannan aikin ka zo ta shi riga ce ba wuya me yasa mutane suke aikata kaza suke aikata kaza abinda sun san kuma haramu ne kar ma ka kallaci wajen shi ce da shi kake ai shi ya tsalle yi shi in an an ya daina kuma shi kenan sati sama in ka zo ba sai kai khutba a kai shi ba amma in bai daina ba lokaci mun ga hal yanzu waɗansu mutane ana ta nuna musu hanya amma kuma gani suke su bira da yafi abinda kuma haramu ne kaza kaza kaza kar ka faɗi sunan shi kar ka faɗi sunan shi ka bari ai ruwan cikin cokali ya ishi mai hankali wanka allabibu bil isharati ya famu mai hankali idan ka mushi nuni zai iya gane abin da kake nufi ba sai ka kama sunan shi ba zai ce to malam wadda mu yake wannan wa'azi gaba gaba ya aka zo tarin sunana ma zai kama ya mana to wani dan karkara ne yana sallah a bayan wani limami sunan shi mujirin sunan shi mujirin shikenan ana sallah sai limam ya karanta wal mursalati ya zo alam nuhu likil awwalina shin ba mu ne muka hallaka wa 'yan sahu na farko ya ja da baya ce kai ya ce ina daga ciki wanda aka hallaka da su sai kuma ya ce sun manutubi ohumul akhirina sannan kuma muka biya musu da na bayansu ce kai ya ana sauran baya kuma ya mazo gaba kazalika na fa'alu bil mujrim yace liman kai hakuri to ka kawo ya kawo su da shi mujrim su da sakawa to kaga ina ga akwai wanda ya kawo da nasiha zai ce da shi kake wata kila iya tashi kira ka share da liman da Allah ayi hakuri ya za mu daina wannan abu ba kama suna ba amma kawai gani zai kawo akan shi kake wa'azi wannan hadisi muslim ya rawaito shi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik